الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبدك الصادقين صدقا صلى الله عليه وآله أكمل البريات خلقا وخلقا صلى الله عليه وآله وسلم أتم الوراء سرا وجهرا صلى الله عليه وسلم أكمل الكمل بدءا وأوجة صلى الله عليه وآله وسلم أقرب الممكنات إلى الله حسا ومعنى صلى الله عليه وسلم أبتدي وأبلي وأوجي وأكملي وأجلي وأبيني وأجرد من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيئنا وحبيبنا وملاذنا وشفيع جذورنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهو جماعة المسلمين خصوصا كون da Allah ya kaddara halattowar wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'azariyar da kuma ku jama'a da muke tare da ku ta tsanin kafafen watsa labarai albarka rediyo da safe yau kuma mun samu tabbacin airtime dinmu na crc2 karfe biyu da kwata zuwa karfe uku daidai mun samu minti arba'in da biyar a tazu rana ne albarka ya mini waya kuma an sa ma daga yau din nan.
Biyu na rana?
Na? Na azar. Biyu da biyu da kwata na azar zuwa karfe uku. Allah saka da alkhairi Allah ya kara musu ci gaba mu ma Allah ya kara mana Allah ya kaga duka kafafen watsa labarai da kuma mutanen mu na social media kowa da sunan shi da darajojin da Allah ya wa kowa duka ina bara mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
a yau muna la'asariyar laraba ce kuma la'asariya ta bakwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah Lasariya ta bakwai cikin watan tara musulunci watan Ramadana hijira shekara dubu da dari hudu da shekara arba'in da hudu mun da za mu tsora daga yadda jiya Allah ya kaddari tsayawanmu cikin wannan aiki mawuyaci aikin da in an dace sai a samu gafara da rahama muna roƙo Allah ya sa mu cikin wanda za su dace.
Amin.
an kauce kuma sai a fada cikin hukuba da musiba muna kankan da kaiwa Allah Allah ya hana mu shiga cikin wanda za su kauce ki jiya mai mana karatu alarama malam abubakar muhammadu amin ya karanta mana aya ta ɗari da arba'in da ɗaya wani yumahisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin yanzu nan kuma in Allah ya yarda zai karanta mana aya ta arba'in da biyu am hasibtum bismillah karamakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله أكبر ولله الحمد wannan ayar sai ta bude da alif da mim an fahimta wasu daga cikin malaman kira'a da li'irabi sun kirga wannan mim din gaban alif hamzan nan cewa wato za'ijatun ce idan aka nuna wani harafi a ƙur'ani aka ce za'ida bi ma'ana jumlar za ta rayu ta fasaro ko babu ba miji ake wa an yi ma ubangiji ƙari ba la la la la la wato abin da ko an cire shi za a samu abin da ake bukata na fitowar ma'ana wato zuhurul ma'ana am hasibutu in ka shafe yin din sai ya ba ka a hasibutu sai ka gama a nan dai tana nan kuma istifhamin da ake nema a yi tambaya saboda a fitar da ma'anan da zai biyo ba sai ka samu istifhamin ya fito don wannan hamzar ita ma kanta ɗaya daga cikin ajatul istifhami a hasibutum shin ku wadda na jarabta a filin uhudu kuna zato kuna ji a ranku abu ne mai yiwuwa an ta da jannata ku samu kanku cikin mazowa shigan aljanna kafin jarabawa Allahu Akbar Allah ina magana da bayinsa ya isa ya gaya musu komai saboda kudin kayansa ne yanzu kudin nan da suka samu kansu cikin jarabawa su ne kuma ubangiji makakin kowa da komai yake ce da suna so ne su shiga aljanna a cikin sauki babu imtihani babu imtilai Allahu Akbar. Muminai ne ba, jarabawa ce ta zo, wasu suka ci jarabawa, wasu suka razana saboda an ƙi a tsaya a inda manzon Allah sallama ya nuna ya ce kada su bar wajen. Kushi Allah ya kan taya annabi ne baya taya wanda suka fasa ta annabi sallallahu alaihi wasallam. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم كشجاء الجنة Allah Ubangiji bai bayyana mahalittu su san wadda suka yi jihadi farkon yaƙi zuwa ƙarshen yaƙi ba gudu ba ja da baya sun ban ware wa'innan ba in ji Allah kawai kuna so duka a yabe ku a kai ku gidan aljanna wannan Allah yana magana ne wato wato wato da bisabul Allah yana magana ne wato da mulkinsa na iko amma ai mashi'arsa ta zattar a samu akasin e ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun yadda ya faru nan haka mashi'ar ta zattar amma yanzu yana magana ne a madafun iko da isa ku sa ku aljanna ku zama cikin gidan aljanna wala ma wannan lamma din nan ana nafayi da shi amma yakan saba da in an yi nafayi da lamma inda lam aka yi nafayi yana kore abin da ya wuce abin da ya wuce sai a kore shi da lam lam yakun allazina kafaru min ahli kitabi lam yakun الذين كفروا لم يكن lam yana kore cewa kafiranta suka wuce ba su kasance ba kaga lam tana kore abin da bai faru ba a baya amma an yi na fayi da lamma ya kore abin da ya wuce kuma har san da ake maganan ma da ka wannan shine bambancin nafayi da lam da kuma nafayi da lamma amma duka suna cikin jawazimu in su koro ba za yi da ma jazma suke masa kenan yadda lam sa cikin adawatul jazmi masu mai da mudari ya koma majzumi to ita ma lamma tana cikin aljawazim mai mai da muzari ya koma majazuri bayan kuma haƙƙin wasalin muzari ko wasan dan masu. Ƙur'ani ya ce, قالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم wannan ce malisaye ne larabawa mazowa cikin birni daga wajen gari duk su aka ba su kalmar shahada kawai a hanyar su na komawa in sun game da zura za ce kan amanna kan amanna sun ɗauka iya kwasa-kwasan sun gama ci yau sun kamo sai na abubakar sun kamo sai na amuru sai Allah ya ce a a a a larabawa mazowa daga wajen gari suna ta ce sun yi imani Allah ya a walakin aslamna ko abin da ya kamace ku yau in kun ga muka karanta da ayari kuke ce yanzu mun musulunta yanzu mun musulunta sai Allah ya ce wala ma ya da kuli imanu bi kulubum wannan ce ma da shayi ne Allah ya ce har a yanzu nan imani ne tsirga ba tukuna cikin zukatan da me Allah ya zama ne da lamma tun daga sanda aka ba su kalmar shahadar suna mukamin islam ne Allah har san da ya ba da amsar ba su iso marhala imaniya ba shi sa ce wala ma ya da kuli imanu fi qulubikum har a yanzu nan su kuna imani da shiga cikin zukatan ku kenan na fahi Allah yi da lamma to amma in ka ɗauki tafsirin al-imamu Abu Hayyan al-Andalusi mai suna al-Baharul Muhit in ka ɗau mujallabi na uku in ka nemi shafi na sittin da shida shi kuma abu hayyan al-azulu ya ce da tsabari shi hijira shekara ɗari bakwai ne da arba'in da biyar ya ce wannan wannan wannan lamma'in ya ce ga yadda imamun nuhati amru bin Usman bin Kambul Abu Basri kana maganan imamun Nuhat Sibawai Sibawai hijira shekara 180 daidai aka yi janazarsa aka sa shi a kujera kun ga Sibawai ya fi shekara dubu da ɗari biyu ya fi shekara dubu da ɗari biyu a cikin kabari girma to shi ga abin da yake faɗa shi sibawai ya ce wannan walan ma ya alami lahu lafi da jahadu minkum ya ce jumlatun haliyatun wa hiya nafayu mu'akkadun لمعادلة المثبت المؤكد yace wannan jumla ce da take zuwa tana fassara halin su innan dakaru a sanda suke badar din kuma yace wahiya na fayyun mu'akkad kenan kaga siba wai ya ƙara tabbata mana wannan lamma din nan a hadu adawatin na fai kuma kun san dai ana kaddama siba wai na gaba gaba a fagen wato ilmin nahau Allah ya ji kansa kenan shi kuma alhamdulillah rabbil alamin mahmud zamaskari mai tafsirin alkashaf wanda shi kuma hijira ɗari biyar da talatin da takwas ya yi banfana da wannan sararin duniyar amma dai tafsirinsa na cikin na gaba gaba wanda duniyar duniyar tafsiri duniyar ulumul qur'an duniyar musulunci take kaddama shi to shi mahmudin zaman gari a cikin alkashaf ɗinsa ya ce wannan lamma ɗin lamma ce a lafazi amma a ma'ana kuma lam lam kenan a wurin zaman gari in ka ce lamma ta yi lafayin abin da ya wuce ne ba ta iso har to alhamdulillahi Allah ya ce ba zai shigar da su aljanna haka kurum ba alhali har ya zuwa yanzu Allah bai sanar ma abokan halitta wane ne wane ne mayaƙa suka yi jihadi da gaske kuma waya alamar sabirina Allah Ubangiji kuma ya sanar yi gaskiya ya sanar da mahaƙurta wanda komai daga ba sa gudu ba sa juya ba ma addinin musulunci wato Allah ya kyale haka ya faru saboda ya wanke hotunan wa'annan ga allazina jahadu minkum ga kuma as-sadirina min allazina jahadu minkum Allahu akbar kuma duka an yi kuma jarabawan ta fito kowa kuma ya gane anguwansa wanda suka yi wannan raki din su ma daga baya Allah Ubangiji ya rabotar da su da manzo ce ce ilayya ibadallah ilayya ibadallah bi ma'ana ilayya ya ibadallah ilayya ya ibadallah sun yi ta jajjawowa kuma kuma a wannan gabar baka da kofar da za ka yi amfani da wannan kadiyar kana makararre ɗan baya wanda ko kumurci baka taɓa kashewa da sunan kada kumurci ya cikin musulunci ka kira waɗannan mutane ragwani abin zai zama kamar ba ma kama ba an samu su'ul adab abin da wani zuwa gani suka gudu in kai ne da gudawa za ka barke gudawa gudawa wadaka wa'annan ba ƙananun wanda suka sallama addini ba ne Allah ina magana da su a majali ya halice su ya isa ya caje su da komai alhali kuma mu a wajen mu sada su a wajen mu shugabanni mun yi wannan ɗauren ne saboda ƙannenmu wanda suka girka teburi suka sa kujera suka naɗa kansu alƙalai sai sun yi shari'a tsakanin sahabi da sahabi. Kotun da ba a jin alƙalin koko kuma ba wanda ya naɗa shi, ko ba inda aka mari in ka zuwa ka ya cancanta ya yi masa sahabbai. Sahabbai ba? Allahu Akbar. mun san al-imam al-hasan al-basri ba na da an faɗi wannan sunan dukkanmu mun san musulunci karatun musulunci ba zai cika ba sai an ambata ilimin wannan babban ɗalibi na imam ali na ali ɗalibi radiyallahu ta'ala an wa arzahu kane imam al-hasan al-basri hijira shekara ɗari ɗaya da goma aka yi janazarsa kuma ina jin ko shekaran jiya ko shekaran jiya kan karatu ya biyo da mu ta kansa nake ce mana shi dan gata ne an yi naƙudarsa ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ba ɗaukaka ba ba karama ba malam Ba.
sannan kuma aka yi sa'a mahaifiyarsa hairatu ita kuma halima ɗaya daga cikin umma hatul mu'minin ne ita ce sayyida hindu bintu abi umayyata wato da cewa alkunya da ummu salama halima ce shi ma wannan ba daraja ba daraja ne sannan kuma rannan ta kunce ɗan jinjirin ta kwantar da shi ta tafi aikar sai da abu salma jinjirin ya kama kuka aka mace rarrashin duniyan nan Allah ya iya da rarrashin ya kashe rikicin sai ita matan ma'aiki sai da abu salma suna ta aiki mamansa ta ce to bari ta ɗan ba shi nonon ta ko ya yi shiru nono kuma ba ta aihu ba ba ta ciki ba ta shayar da kowa ba a wannan lokacin ta ba shi ne ta rarrake kafin wace kafin ita ummarsa hairatu ta dawo shi kuma da ya ji nono kawai ta ke na ummarsa ne sai ya zuƙo Allah kuma sai ya sako ruwan nono Allahu akbar sai ta ga kabbara ke Allahu akbar da zuma ne ya zo gaishe ni yake lallai ya ji ina kokawa ta kabbaran nan tana yin sanyi to gashi yanzu ma kuma an kunna masa dai sai zaki da Allah ya sako nono daga hantsan matar ma'ai bai wuce ko ina ba sai cikin sai ji alhassan bin abin hassan ya zuba sai kawai mai nono ta ji ana fagen nono abun ya wuce rarraki Allah fa ya halicci ruwan nono ya zo da jinjirin ba kawai shiru ya yi na an ba shi nono ba halakensa ne yanzu nan Allah Ubangiji ya bajetin ya shigar da shi ta jikin hantsan matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ma a gare shi ba daraja ba daraja ne kenan ya sha ruwan nonon jikin matan da annabi ke kwanan aure da ita to mu tsaya iya wa'innan darajojin rannan sai ya lura ya ga a zawuyarsa manyan maɗauka ilimi suna baki girma kamar shi ne wato wato kamar shi ne bangon ƙarshe to shi kuma yana so ya samu latin to shi ne kawai sai ya ce musu laƙad adarakna a ƙawaman ahalar ƙarnin awwal ya ce mu da kuke ba wa girma kuke girmama mun nan don ba ku ga wanda muka gani ba ka san shi ya yi karatu ne wurin sahabi ya ce ba su kan su ji shi laƙar adarasna a ƙawama mu kan musa tabbas mun riski wasu irin mutane a halal karni awwal mutanen zubin farko wanda da annabi ya karba addini su suka fara halitta ya ba su ilimin addini yake to mu ba mun gan ta jajan kama wanda suke ga kamar asal bakari su ne karshen girma to yana hada su da jami'ar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
sai da ya tabbatar ya ja hankalin su da wannan shimfiɗar sai ce kunna fi jamfihim lusuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kunna yace mu da kuke ba wa girma da daraja kuna ga kaman mu ne. da za a kuma busa musu rai busa habban nan da muka gautu muka yi karatu su muka rayu da su da za a dawo da su mu ɗin da kuke girmamawa a zo a jera mu tare da su ya ce da mun zama kamar mu 'yan fashi da makami Na lillahi wa inna ilaihi. wata ɗaukaka take ci ɗan fashi da makami da me abun burgewa da za a duba a jikin ɗan fashi da makami me abun ƙauna a jikin a rayu da ɗan fashi da makari amma ga yadda wannan babban malami masani haihuwar gidan ma'aiki jinyan gidan ma'aiki aka wayi gari sunansa na alhassanu ma ummu salman ce ta saka masa amma sai aka wayi gari yana kaskantar da kansa ya kira kansa ire-iren su baru tabi'in da sahabbai suna nan to sahabbai su ne salihai su kuma kaskantar su ne masu laifi ne kaman 'yan fai da makari kunna fi jam'in lusuban nan lusub jam'u lafsi 'yan fai malam wannan tabi'i ne ta haƙin ɗalibansa ba ya kwai misalin bugawa da ya wuce yadda ya buga mutum nan ya gwada kenan shi da sahabbai ɗaya ne to hasan basari ma bai yabi shi da sahabbai ɗaya bane wa yake maganar ga kai wanda haka mai a hankali kada su samu kan cikin wannan kai kuma ka waje baki ka sunkwai wai da ka surfe su sai kwaban ka ta yi ruwa sai su tuni suna aljanna kai kuma yanzu baka tsaya ba kan irin mutuwan da za ka yi ba masu wanda haka mai a hankali Allah Ubangiji kuma ya ba mu albarkacin wala karkun su bismillah
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون Allahu akbar walillahi alhamd Ubangiji Allah yake ku wanda kuka gudun nan wala karkun kun tamannawna al-maut min qabli an talqaw kike kuma da aka yi yakin badar da ba ku samu kanku a sojojin badar ba ko da aka dawo madina ana faɗan darajojin mazowa badar sai kuke fata kuke goyi Allah ya kuma kawo yaki kuma ku je ku mutu lambar nan na badar ya kuma ku samu wato su suna fata da aka zo ba sa cikin sojojin yaƙi ɗari uku da goma sha uku da manzo ya zaɓa yayin fitan badar ɗin ba sa to sai badar ta zo da ɗaukaka sahabi badari ko da albalan sare ne to sai da ya zama darajar sa ya fi sahabin da ba badari ba ko da shi muhajiri wato ko da ya biyo tun daga musuluncin maka aka kawo da shi makina in dai lam yakun badariyan to badari kuma yana sama da to sai wannan ya sa kishi sahabban da ba a yi badar ba da su sai su ma suka yi gaba da Allah ubangiji ya kuma kawo yaki eh Allah ya kawo wani yaki mu ma mu je mu samo darajar nan mu mutu a can ba ake ambaton mu mun ma shahidai ne to shine Allah yake suna musu wala kan haqiqa kuntum kun kasance taman naunar mauta kuna buri a ranku kuna ce Allah ya kawo yakin musulunci a sake fita kuma ku je ku mutu ku samu nutuba ta shahada min qabli an talqau kuna fatan haka tun ba ku gamu da mutuwan ba uruku yanzu nan kuma uruku ga ku ga mutuwan uruku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah na maganan isa wa bayinsa isa su da kalmar isa kuma da isa ya gaya mu wato na mutu ya za ku gudu ba ku bane bara da yan wasu suka yi badar ba ku samu guje badar din ba da ake faɗan mukamai kuke fata a ranku kuke guri Allah kawo yaƙi ku je ku mutu yaya mutuwar ta zo kuka gudu irin wannan kalmar ba in kana so ka huta sai ka fita tsakani ka tsira ka kyale Allah da halittu ne kai na ka ji in da ka iya ka jera ka ayar da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an sunkuya kan sadatun ka to kai kuma ya kenan wai ba sarkin gari da garinsa da girman rawani da sandarsa da fadarsa sai ɗan sai mallaki ki kira shi na kan kujera ɗan sarki na zaune ya gurfana yana ce kai dai akwai tsinannen yaro kai ba kada Allah ya sa ka gaji kai kamar ba ni ne na aiki ka sarkin dogare zai shigo to idan yana da rabu sai ya zauna kawai haka bakin da ya isa ni ya faɗa yake mene ya ƙare sun dogare ce Allah ya ce mace Allah sa sarauta a bayan ka ƙarni ɗari ka ne yi Allah ya huci zuciyarka to ya aikin amma da ya zo sai ya ce ranka ya ce an yi gaya maka tsaye ɗiwo wannan yaro to Allah gafarta malam tsakani da Allah zai sha kalau a gurin sarki me yasa wai bai kirewa shi baya da kisan ya dubi dan sarki ya ce masu yi amma sarki ya isa ko ya faɗa to haka mu tagumi kun zami mahalici na gaya ma halittu ba ku ne kuka zamanto kuke buri a ranku ba ubangiji na ganin abin da rai take kuri wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur yace wala kar kuntum tamannawna al-maut haqiqa kun zama a ranku na gani kuna gurin yaƙi da zo mutuwa da zo ku yi shahada kuma ake ambata ku cikin shuhada ku ƴaƴan ku da matan ku da jikokin ku ku ba su zamanto maɗaukaka matan shahidi matan ku sun samu daraja ƴaƴan shahidai ƴaƴan ku sun samu daraja mu jikoki ne na shahidai jikokin ku sun yi daraja to yaya da yanzu mutuwar da zo kuka gudu inna lillahi wa inna ilaihi yace to fa qadara aiku mu yanzu gashi hakikatan kuna kallon mutuwan gashi ido da ido yaya kuka ku don Allah ne kai saka ce ana in dai kana da rabo in dai karatun ka a gaban buzu aka baka ba akan benci ba ba lektaran ka dan sigari ba karatun tsaye ba in dai zama aka ake gyara zama lankwasa ba haguwa zona a kan ta kwantar da badaniyar ɗauko in ke kanadin in dai haka aka maka kai ka isa nan ka ce sahabi ka titi na ka kai ki wanda kai kaya ma in ya fashe lokacin shan ruwa gudu za ka yi ba da gudu ta kake bindiga ne balle ka je fagen daga ba albashi ba salari ba alawun aljannan kurin ake nema tsirararta saboda annabi da musulunci su yi nasara mutum ya bar matarsa amarya ja jagar ya biyo annabi fagen fama yana kallo an zubar da kayan kayan cikin wani amma ba a zalika na tare a wajen iya tsaye a wajen kai ne kai wa musuluncin ma za ka mai da hankali kar mu tsoma wa ubangiji baki idan na magana da sadar ya ce gaya musu komai wala kadar aikin muwa alhali hakika kuna kallon mutuwa a wata ruwayar wata fasarar wala kadar aikin muhu alhali kuna ganin manzan Allah gashi nan sallallahu alaihi wa sallam amma wa ma'azalika kuma har ku ce da ku juya baya wannan ha'u dalil na iya komawa zuwa ga sayyidul wujudi sallallahu alaihi sallama kuma na iya juyawa zuwa ga mutuwa sai dai mutuwa a wajen balarabe kuma mu'annasa ce wannan kuma hawa usamiri lil muzakkar amma dai haka su magabata su kai fassara ko dai faqad ra'aytumu alhali kuna ganin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ayar da za ta biyo baya tana fassara hujjar annabi Muhammadu Allah yake faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun fami wa ma wa ma wa ma Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam kuna kallon annabi Muhammadu wa antum tanzuruna kuma kuna kallon yadda su masu yakan kunnen su sun yi hukutu suna so su kare ku ko kuma a ce kun kuku wannan dai ita ce tamamul aya yanzu abin da za mu yi saboda mu samu albarka za mu roƙi malam bakar ya karanta mana ayan da za mu tashi a kai gobe saboda mu yi tabarruki da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله أكبر ولله الحمد وقد رأيتموه حقيقة كنا جهلتا wa an tanzuruna kuma kuna nan kuru kuna dubi kuna gani to sai Allah kuma ya ambato babban masoyinsa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da muke faɗa kullum masu ulumul qur'an sun kididdige yawan ambaton komai a cikin alqur'ani lakin dai alimahu man alimahu waje ilahu man jahilahu wannan suna ta muhammadu mimu hanurungon mimu kul muhammadu to Allah ya yarda ya maimaita a ƙur'ani a waje hudu ne ran kuma zai iya duk ƙur'ani da suka ji da ambaton annabi muhammadu kama sai ya ƙi sai ya faɗa a waje hudu don zuga waje ɗaya nan cikin ali imrana kenan da mu sake samun wani waje cikin lahaza mu samu wani waje a farkon itali wasu muhammadin inke sai mu samu na ƙarshe a so su fata yi kuma daga waɗannan guda hudu nan ga kamalin qur'ani duka aya dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu babu inda Allah ya ambaci wannan maɗaukakin suna na Muhammadu illa a waje hudun nan amma lafazin Isa alaihi salam isan da Allah ya dinga maimaitawa sai da ya kawo a waje igirin hadda guda biya a cikin kuma littafin annabi Muhammadu. Me yadda hikimar haka duk abu mafi tsada a gari za ka gan shi jifa jifa duk abin da ya fi tsada ba ta muke annabi za bai da tsada ba amma ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko kashi mazala ba a to ko kuma ai ba ga wannan kambaran mata sun tabbatar mazaje ne a nan eh wanda ta ce wai ai wai wai wai rabi take ma maza ai inda da namiji yake ai mace ce ta aife shi na ce a baran ke daɗe na zo ki ce duk inda ya mace take da ciki namiji ne ya bari dan dai na san da yin cikin da aiwon wani ake riga yi waziri a wannan da jawa ai kirarin da dai ta yi zuku ai cewa cikin da ɗa namiji yake mace ce ta haifai to ai an wuce waɗansu sumunai ke gaskiyar magana da ta za ta yi duk inda aka ga mace da ciki to ba yar wanta mace ce ta masa cikin ba waye mata namiji gago eh gago ba malam ka fi wanka ka tsaya a biro ka ga kanka kuma ta bature ne ke kusurar wai karfi da yaji wai na gaya musu wai su da namiji daya yanzu in ba ke kina da illatul aqali wal ilmi wal fahmi wal zaka'i ba ba ki duba jijiyoyin jikin ki kawai sun fito rada rada ne ina kuke suna dan jiki Amin amin. Ka san bature mungu ne ba ya so su je aljanna. Dan taka ayoyi ne mace ta ce ita da namiji ne wallahi cin zarafin wahayi ne kuma kalubalantar Allah mahalicci ne. Allah ce wa laisa zakaru wa laisa zakaru Allah ce ma abu laisa wa yake maganan bature shi ma ba mulmula shi aka yi ba ya san ma san da aka kera shi ne dan yanzu a haɗe kawai ba yanzu ke nan annabi isa so ashirin da biyar Allah ya ga dama ya ambaci me yasa haka Allah ya ga dama Muhammadu fa a waje hudu Ahmadu fa a waje ɗaya sai dai kuma saboda kiji irin na Allah da ya tashi faɗan Allahu alif lam lam a ko alif lallamu haskeri ko alifi lam lam hakuri sai da ya maimaita iya Allahu wani ko Allah wani ko layi sai da ya kawo a waje dubu biyu da ɗari uku da sittin.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Me yasa? saboda Allahu la ilaha illa huwa Allah na kishin wannan lafzin jalala sai bai sai bai sai bai kankanta ambatarsa ba sai ya buwayantar da Qur'ani da fadansa sai ku kirga mana gunda masoyin mu ya zo da sunansa na Qur'ani bari mu fara da wace ke gaban mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أجداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شفعه فآذره فاستبلغ فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليزيد بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر الله أكبر wannan wurare guda hudu jama'a musulmi da makaranta mu da kun kalli safa su ne inda sunan Muhammadu ya fito a Alƙur'ani kuma yanzu gashi mun zo kan guda ɗaya in Allah ya ba mu ararrai gobe tafsirin mu zai tashi daga kan wannan ayar kuma daga gobe jawabin mu akan manzo Allah kuma zai sallallahu alaihi wa sallam daga gobe ta Allah in Allah ya so in dai muna rayu amin ya Allah da akwai kawun Anas dan Maliki ana ce masa Anas babban sa abuwan babban sa babban Anas dan Maliki ana ce masa Anas Anas ibn Nazari Allah tsare ya dani shi abin da ya faɗa wanda da shi za mu rufe don ka san waɗannan dakaru waɗannan ma'aikatan waɗannan gwarzaye waɗannan sojojin ba ka da bakin magana a kan yayin da ya ga yaƙi ya kari murya ya daga ya ce ya Allah ka yi mini shaida ni ina barrantar da kaina zuwa gare ka ya Allah ba na cikin wanda za su juya su mutuwa yake kallo gaba da masu karfe takobi ke kyakkyali a hannun maƙiyin da ganganar ba da wasa ba ya zo ya zo ne ya karkowa in ya samu zarafi ma a zatonsa da mafarkinsa har ya isa kan Muhammadu. Amma wannan sahabi abin da ya faɗa ke ni ba zan gudu ba. Yace kuma yace yanzu nan hanci na ya jiyo mun wani ƙanshin da yake idi da kankin da annabin ka ya gaya mana na gidan aljanna kuma yake ce ki ai kuwa ma kamshin ne ya tashi ya sunkuya ya keta tsakanin su halittun walidin tare da sun fi girman makami sun fi yawa sun fi kofi amma bai juya da baya ba bai gudu ba har sai da suka sa takwabi suka tsirge shi ya wuce aljannan da ya fi kai shin nata na tsakani da Allah mai haƙintar Allah a addini zai wannan na ubangiji Allah yake jibrilu ga karatu ka je yanzu ka karanta wa manzon Allah a nan ne jibril ya kawo karatun da muke samu aya ta ishirin da shida a sura ta talatin da uku lahazab min almu'minin rijalun falaku ma ahadullah alaihi daga cikin mu'mine rijal Allah ya ce akwai waɗanda suka gaskata abin da su Allah alƙawari tabbata malam Allah ya ce sahabbai rijal sunan bilai jirage rijal min almuminina rijal non wasu irin mazaje Allah gabar jamalan dan yaki ya kare da masiyar Allah da kaddararsa ina ka samu bakin zagi wa aike ka wa ai nada ka kai asuwa me kai wa addini wa ma ni duniyar ka kai in ban da zaɓe ya zo karɓi kuɗi yan siyasa kawai kai ta ihun banza ihun wuri wannan sun karɓi kwabon waye
su kwabo ko kwabo Allah da mun ruke wala ka wallahi azim taɓa wa'innan sahabbai ba kankanin bala'i ba ne mu mai da hankali na ce mu mai da hankali wannan baffa na anas ya shahada sai da ana yake cewa da aka ɗauko shuhada uhudin din yace mu ba mu gane babbana ba sai ta jikin yatsunsa na kafa inda ba a yi gudu da shi a yatsun kafa ne na gane wannan kafa da uwan babana
na lillahi wa na
a ina ake fara gane mutum ne a fuska amma ga ɗa bai gane fuskan dan uwan babansa ba saboda munin tsara da ke ta masa ana gane hannu saboda mu'amalantan yana miƙa kana karɓa ba su gane ba a kafan ne aka gane yatsun kafa ya ce wannan biyar da aka yi wannan gawan ana sulhun nazarin ne dan uwan mahaifina na gane ta yatsunsa na yar wurin kafar yace da muka kirga a jikinsa abinda muka samu na rauni sai da muka samu miti tsakanin sarawa da tsokawa da yazawa sai da muka samu rauni sama da tamani mal a jiki nawa hannunsa kan nawa ne biyu ne sawunsa nawa ne biyu ne kansa nawa ne ɗaya ne ka ɗauka daga kan zuwa hannaye zuwa kirji zuwa kafa an yi ma jiki illa a waje sama da tamanin Allah gafarta malam kuma ka ce wai kana da bakin kin gyara wayan nan haka mutum ya yi sarauta mu dai mun sallah a kiyama kuma ba ta da ka misalin sahabi ba balle ka ce ina kare kaina ne kar a ciki yayi wala ta zuru waziratun wazira ukuri da kai fama ma da zunubanka da munin zamaninka da gurbatan yanayinka da lalacin aikin kirkinka da farmakin riyakan ibadodinka wannan bala'i shi ne da zai ka yanzu sai mu hauro da bukatocin mu bainal jalbi wa dafa'i kuma kun san ɗaya daga cikin daga cikin yan kwamitin mu bai da lafiya rannan yayi waya wa malam sani shine mai suna na malam muhammadu kabir Allah ya baki lafiya Allah ya sauwaƙe masa Kusan dai guda biyu kuma da zai yi amsa ɗaya da ya addu'a.
sai da ce da mintocin mu na na recording Saura miki uku. Sai assalamu alaikum.
wa alaikum Malam da fatan kana lafiya za ka sha ruwa lafiya.
amin Allah Tambaya ta ita ce watanni nawa ne idan mutum bai yi mu'amala da matarsa ta aure ba take yake zama ba aure.
na'am to wannan yana tambaya akan hukuncin ilahi akwai sakin da ilahi Qur'ani ya ce lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur amsa shine idan mutum ya kaurace saduwa da matansa babu uzuri shar'i babu dalili kuma ba yana hukunta ta akan laifi ba har aka kai wata hudu to rashin yin haka rashin tara ita a cikin wata hudu ta shiga ta zama almula wadda aka yi mata ilahi to amma duk da haka ba ba ta fasa ba tambayarsa za a yi ka guje ma matanka wata hudu baka mu'amalatar ta ake fiki kana nufin saki ne sai ta ba saki ba ne wani mahaukacin idan nan basir ne ya kama ni ina ta ji yaran kai da yana gaban kotu ne in gaban wani ka ce baba wallahi duniya nake ce ita ma tana bararra kamun wani sai wanda ta rakanwa yanzu ma wallahi na gama shan mota uku ta to shi kenan tun da ka faɗi abin da ya sa aka ƙaurace to sakin kuma ya ce in kuma ka tabbatar da ke eh bini da talaki ne shi kenan saki ya ce ana kira sa ilahi wani
Sai tambaya tambaya tambaya na na gaba. Mutum ta ce ya halatta mace ta kira da mutum da ke kira sunan mijinta da yaya ko baba.
To, Yaya na ko baba.
tambaya ta biyu shi ne ya hallata mace da ke ce ma mijinta yayanta ko babanta tambayan kenan eh to gaskiyar magana ne wa'annan bakin laƙabobi ne wanda wayewar zamani na ƙarya ya kawo amma mace ta ce maka ya sayyadi ya maulaya ya hufi ya habibi wannan su ne ran ɗinka da tashin ɗinka amma wani yaya na yaya na wani baba na wannan gaskiyar magana tsirga wanda masu civilization suka yi suna kawo abubuwa ga rahibu kuma ana ɗauka ana ɗabaka shi ya kawo wannan wannan shine fatiha ma salatul fatiha ɗayan sai gobe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيقول الله